الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin babi mai bayani game da zakkar kuɗi da ta kayan noma da ta dabbobi da abin da mutum yake fitarwa daga ma'adinai ramin kuza da magana game da jizya da abin da ake amsa daga 'yan kasuwa na kafiran amana da kafiran da ake fada da su mun yi zakar kuɗi ko ko da yake da ta kayan noma ya fara an yi zakar kayan noma ba a sa miyau su sa miyau ga littafi a yi haka miyau ƙazamta ne don haka bai halatta ka haɗa ƙazanta da sunan Allah ƙananan yara ka haka nan ba dattijo ya sa ya hakan ga yadda littafi an wuce wannan ƙazanta ce yin haka nan an yi zakar kayan noma an yi ta dabbobi an yi ta dabbobi an yi ta dabbobi an yi ta kuɗi shekaran jiya mun tsaya ga zakar kuɗi ho to yau za mu tashi game da zakar urudu tijara kayayyaki waɗanda ake fatauci da su mafi yawan malamai jumhurin malamai sun tafi akan cewa kayan da ake kasuwanci da su suna da zakka amma malamai 'yan kaɗan waɗanda kuma sun fi ƙarfin dalili sun ce a urudun tijara ba su da zakka matsala ce khilafiya amma dai jumhuri mafi yawa sun tafi akan zakka urudun tijara in dai kasuwanci ake yi da kaya to za a fitar musu da zakka to shine ya ce wala zakata babu zakka fil uru daga kayayyaki urud jam'i ne na ardon bil aini akwai alhamza al'ardu ƙasa wannan kuma aina ardu kaya asset to jam'i ne sai ya zan urud abinda a ardu duk abinda ba aino ba me ya aino kuɗi zinariya da azurfa ita ce aino duk abin da ba kuɗi tsaba ba to shi ne al'ardu duk kaya ana kiransu ardu gidaje gonaki fulotaye motoci talabijin kamfunna duk dai abin da ba duk abin da ba kuɗi tsaba ba shi ne ardu kamar kuɗi da assets kaga abin da assets duk abin da ba kuɗi tsaba ba ya ce to wala zakata babu zakka fil uru daga kayayyaki assets hatta ta kuna littijara sai in ta zamo ta kasuwanci ce kaga kenan in urud na kasuwanci ne to suna da zakka amma in ba na kasuwanci ba ne to ba su da zakka ina fatar kun fahimta a to ana urur kenan waɗanda ba na kasuwanci ba eh ba kana sayan gidaje ka aje kuma ba da nihin kasuwanci ka sai su ba a gani kana sayan motoci saboda amfanin kanka ba kasuwanci akai da su ba da sauran dai abubuwa to duk dai wasu kayayyaki waɗanda ba tsaba kuɗi ba kaya waɗanda ba na kasuwanci ba ya ce ba su da zakka ko nan mun ka tsaya ashe kenan duk dukiya zakka ta waje ba gare ta a'a tun da ya ce ga kayayyaki mota kuɗi ce ko ba kuɗi ba ce akwai mota ta miliyan ɗari duk duniya babu akwai yadda ta yi miliyan ɗari amma ita akwaya babu saɓani ko mutum guda bai taɓa saɓani game da wajabcin zakkata ba amma motar miliyan ɗari ita ku ba wanda ya taɓa fatawa inda ya kasa abinka don ka shiga ba kasuwanci aka yi ma da ita ba shi ku wanda har abu hanifa bai fatawar cewa tana da zakka ba to motar miliyan ɗari dukiya ce ko ba dukiya ba ce akwai a nawa ta ka saye garge guda to amma ba ta da zakka shi kenan ba kowace dukiya da zakka ba babu zakka ga kayayyaki hatta ta kuna littijara sai in sun kasance na kasuwanci ne to yan urud sun zan na kasuwanci su ake kira urudu tijara kayayyaki na kasuwanci dama kai ɗan kasuwa hake kana sayin gidaje ne kana sai su ba don ka shiga ba ba don ka ajiye ba ba don ka yi masaukin baki ba dama sana'a ka kenan ka sai gidaje da filaye kana sai suwa yau ka saye gobe an ka samu mai sai yau ka saye gobe an ka samu mai sai kana sai dan mai to kaga ashe kenan waɗannan gidajen da filaye naka na mina na kasuwanci na suna da zakka ko ba su da zakka suna da zakka ga magana mai da ina fatar kun fahimta amma gidaje ne kaka saye lilqiniya domin ajiya sayan abin kaɗai haka kana ajiyewa kana tara assets baka saye don ka sai suwa ba to waɗannan in sun kai biliyan nawa ba su da zakka muna tare to kayan da an na kasuwanci suna da zakka fa ya zabi ita ha in ka sayar da ita yaushe za ka yadda zakkar su sai ka sayar fa ya zabi ita ha in ka sayar da su ba da haulin bayan shekara guda misali kana sayin gidaje kana sai suwa ko fulote kana sai suwa sai ka sai gida Allah ya kawo kaddara yayi lali baka sai suwa ba har ya shekaro kuma ya shekara biyu ko shekara uku ya shekaru ba a sai suwa ba ba an ce yana da zakka ba yace to in ka sai shi ta ba da hawalin bayan shekara guda fa aka tsara ko abin da ya fi shekara guda to za ka fitar da zakka kayan nan min yawmi akhafta thamanaha daga yanin da ka karbi kuɗin su kenan kayan kasuwanci ba za ka fi dan musu zakka ba ko da sun shekaru sai ran da ka saishe su in ka saishe su ko da bayan shekara guda ne ko hiye da shekara sun yi shekaru kayan ka sai suwa to ranar da duk ka karbi kuɗi to ran nan za ka hiddan ma kuɗin zakka ina fatar kun fahimta au zakkaitahu ko kuma ya zan ka fitar mishi da zakka eh kayan kasuwanci ya zan ka fitar mishi da zakka ya za ka fitar mishi da zakka in ka zan kai mudiri ne za mu yi maganin mudiri zai kawo maganin mudiri wane ne mudiri allazi la yastaqirru bi yadihi aynun wala ardun wanda kuɗi ko kayan sai su bai tabbata ga hannunai jujjuyawa ya kai kamar tireda misali tireda kuɗi na tsaya ga hannunai har su shekara ko kaya yana da wahala tunda kowane sati zuwa ya kai ya sau kowane ya sai da waɗanga wani sati ya ta ya sau kaga ashe babu wasu kuɗin da za su shekaru ai an kace sai kuɗi sun shekara ga hannu ne da mu to abadan bai zakka tunda babu kuɗin da za su shekaru ga hannu ne tunda shi jujjuyawa ya kai hakan ga babu kaya in dai ba kaddara an kasance daga shekaru a dan tire da akwai kayan daga shekara bai sai she su ba to ka gani to iri nai mi ya kamata sai ya sanya lokacin da zai hidda zakka to wani lokaci zai sanya sai malamai sun kai sabani wasu sun kace da bakin sanda ya fara kasuwanci to yin shekara ta zagayo shi a lokacin zakka tai wasu sun kace a'a dabbakin sadda ya mallake nasabi ai yana ya sadda ya fara kasuwanci kuɗin ba su kai nasabi ba to sadda yaka kasuwancin yaka trading din dabbakin sadda ya mallake nasabi to dabbakin ran nan in ba dawar haka ta in shekara ta zagayo ba dawar haka to sai ya hidda zakka kaddara jiya ya tai kasuwa ya saukaya to yaya shi mudiri mai mai jujjuya da kasuwa yaya zai hidda zakkatai in lokacin hidda zakka ya sai ya kimanta kayan da an garai assets da hada da kudin da an ga hannu nai sai ya hidda muhu zakka to ko da jiya ko ban da jiya shekarar ban da jiya ya ta kasuwa ya sau kaya kaga ba su dade ga hannu ne ba duk da sai an kai sa'a yau an ranar hidda zakka tai to duk zai hada da su me a kima su kowane katan a faɗi kuɗi ne kowane katan kowane kaya a kimanta kuɗi ne sai ya hada da kuɗin da an ga hannu ne sai ya hidda muhu zakka wannan shi a hukuncin mudiri ina fatar kun fahimta to in ya zan mudiri ne misali shi da ya ce au zakaita hukuku kafin dan mai zakka shi su kayan kafin dan muhu zakka kila kai mudiri ne ka hada su lokacin zakka ka hada muhu zakka to fafi samani fafi samani fafi samani har zakatu zakata tabbata ga kuɗin kayan li haulin wahidan ga shekara guda mai urudu tijara kayayyakin kasuwanci to ko da kayan sun tsaya shekara guda ko he da shekara guda to yaushe zaka sai yaushe zaka hidda muhu zakka in kai ba mudiri bane to sai san da ka saishe su sannan zaka hidda zakka ko da ko sun yi shekaru kafin ka sai su in ka tahi ta shekara guda zaka hidda su amma in kai mudiri ne to wannan sadda duk lokacin hidda zakakka ya sai ka kimanta duk kayayyakin sai su da an ga hannunka da kuɗin da annan ƙasa ka haɗe su sai ka hidda muhu zakka a ƙamat ƙablal bai'i ita kayan urura ɗin kayayyakin sun zauna gun ka gabanin ka sai su haulan shekara guda au akthar ko he da shekara to duk dai ba za ka hidda zakarsu ba sai ran da ka sai su aka karɓi kuɗi to in ka karbi kuɗi zakar shekara guda kuma zaka yi suwa ba a cewa tun da shekarar su uku zakar shekara uku zaka yi suwa zakar shekara guda zaka yi suwa don duka karbi kuɗi muna tare illa an ta kuna mudiran sai dai in ka zan mudiri na yi bayanin mudiri ko wane ne mudiri la yastaqirru bi duka ainun wala ardun shine mudiri ainun kuɗi tsaba wala ardun haka kayan kuɗi kayan saisuwa la yastaqirru bai tabbata bai duka ga hannunka dan kasuwa daga dare ya diru da'iran na an ka samu mudir kaga daga mai juyawa ga kasuwanci sai yaka yana saisuwa sai yaka yana saisuwa kamar trader misali sati biyu ya tai kasuwa ya sau kaya kafin sati ya saisuwa ko sati biyu biyu ko wata wata misali shine mudiri illa an takuna mudiran sai dai in ka zamo mudiri la yastaqirru bi duka ainun kuɗi tsaba ba su tabbata ga hannunka wala ardon ko kayan kuɗi to fa naka to in ka zan mudiri tuqawwimu urudaka zaka kimanta kayayyakin sai su ka kulla amin kowace shekara wato zaki zalika sai ka fidda musu zakka ma'ama biye duka tare da abin da ga hannunka min al'aini na kuɗi tsaba sai ka ayyana watan da zaka yadda zakka ko daga watan da ka fara kasuwanci in ko da ka fara kasuwanci dukiyarka ta kai nisabi ko ko daga lokacin da dukiyarka ta cika nisabi amma dai zaka ayyana lokacin hidda zakka a ce 27 ga watan Ogas ko wace shekara ranar zan hidda zakka to in 27 ga watan Ogas ta kewayo to duk kayan da aga ko shekaran jiya ka sawo su to duk za ka kimanta su a yi musu kuɗi sai ka haɗa da kuɗin da hanga hannuwanka sai ka yadda muhu zakka ina fatar kun fahimta shi yasa yan zahiriya sun ka ce urudu tijara ba ta da zakka tun da yanzu kayayyakin in ka kimanta su da kuɗi da mi za ka yadda zakka da kuɗi sun ka jaye zakka kuɗi ta kai ba zakka kaya ta kai ba a takaice dai babu wani hadisi gashi abin ga ingantacce daga annabi abin da a hujjar zahiriya cewa urudu tijara ba da don hadisan da an karoto game da zakar urudu tijara ba guda wanda ya inganta in kun diba cikin tamamul minna albani ya kawo game da rikicin zakat bayan ya gama zakar kayan noma cewa ta keɓanta ga abubuwan nan guda hudu da hadisi ya tabbata sai ya kawo ururu tijara tunda dama mai fiqh sunna na ya kawo gyare-gyare ko madalla to shi mai fiqh sunna ya kawo game da wajibcin ururu tijara albani ya ce ko alama duk hadisan da an karo to babu wanda ya inganta game da ururu tijara duk ra'ayi ne ya kawo ɗaya-ɗaya kun malamai yan kalilan waɗanda adda ra'ayin babu zakka ga ururu tijara amma dai mafi yawa jamhuri sun tahi akan cewa tana da zakka to ina yake wa haulun ribihil mali shekarar ribar dukiya haulu asali shekarar asalin dukiyar kana da dukiya misali ta kai nisabi ko kana kasuwanci da dukiyar ba in shekara ta kyau zaka yadda mata zakka ba to ana nan yanzu wata mai hita zaka yadda zakka za ta shekarowa yau sai ka ci riba gagaruma to ita ribar ga kaga ai in wata ya cika bata shekaro ba ribar ga da kacci to ya zakatta sai an kace a a riba ta shiga cikin asalin dukiya sanda duk zaka hiddan ma asalin dukiya zakka shi an lokacin za a hiddan ma ribat ba a cewa ribar da kacce yau sai ta shekaro sannan ka hiddan mata zakka a asalin dukiyar da an ka ci riba da ita to sadda duk shek- lokacin da duk an lokacin zakatta shi an lokacin da za a yadda mariban ko da yau ka ci riba gobe an ranar hidda zakakka to dole ka hidda mariban nan zakata da asalin dukiya kun fahimta waka zalika hakan ga haulu naslil an'ami shekara 'ya'yan dabbobi haulul ummahat shekara iyaye dabbobi ba ana hiddan muhu zakka ba raƙumma da shanu da tumaki da awaki amma shekara shekara aka hiddan muhu zakka ko madalla to sai ya zan tumakinka ko awakinka ko shanunka ko raƙummanka gobe an ranar hiddan muhu zakka sun ka shekaru gobe gobe lahadi yau sai wata tunkiya ta haihu wagga da an kaiwa kaga ai bata shekaru ba kamata ya sai sai baɗewar haka sannan a hiddan mata zakka sai ya ce a a shekara uwaye shekara yaya don haka gobe lahadi in ka zo hidda zakka har da wanda an kaiwa jiya da wanda an kaiwa shekara har wanda an kaiwa ran lahadin nan kayan sa iya taho duk za a kidan ya su cikin dabbobinka muna tare wa mallahu malun duk wanda adda dukiya ta jibu fihi zakatu da zakatan wajaba cikin dukiyat wa alaihi daynun amma kuma yana da bashi akan sa mithluhu kwatancin dukiyat nawa an nisabin zakka bana ko ko yanzu nawa an nisabin zakka miliyan biyu da dubu saba'in da wani abu ko shi an nisabi na kuɗi to sai zan kana da miliyan biyar tsaba zakka ba ta waje ba gare ka ba kuma sun shekaru to amma kuma ana biyar ka bashi miliyan biyar kuma again to ya za a yi yace wa mallahu malun duk wanda adda dukiya ta jibu fihi zakka da zakatan waje ba ciki ne wanda ta kai nisabi kenan wa alaihi daynun mithlu amma kuma yana da bashi kwatanci nai kwatancin dukiyar auyan kusuhu ko ko bashin yana rage dukiya an miƙidari malin zaka daga gwargwadon dukiyar da ake hiddan mazaka mi a gwargwadon dukiyar da ake hiddan mazaka wata kai nisabi to kana da dukiya ta kai nisabi sannan ana biyar ka bashi gwargwadon yawan dukiyar nan to mi a hukunci ko kuma ana biyar ka bashi bashin da in ka cire bashi daga dukiya ga miliyan biyar ɗin da aga hannunka ba sun kai nisabi ba in ka cire bashi kila ana biyar ka miliyan hudu ana biyar ka bashin miliyan hudu in ka cire miliyan hudu nawa zai rage miliyan guda miliyan guda kaga bai kai nisabi ba shi ko tunda miliyan biyu da dubu saba'in da wani abu an nisabi to shi ne ce au yankusu ko ko yana bashin yana rage dukiyar an miƙidari malin zaka daga gwargwadon dukiyar da ake hiddan zaka yana rage ta daga nisabi in an ka cire bashin to abin da zai rage bai kai nisabi ba to fala zaka ta Allah babu zaka aka ne sai ya taya maimakon ya hidda zaka ya taya biya kuɗin mutane domin daga cikin sharuɗan zaka dukiyar da kan mallaka kana da miliyan biyar ana biyar ka bashin miliyan biyar miliyan biyar ana cewa mallakar ka ne sai ka biya bashi tukun sannan muka sanin kana da kuɗi ko baka da kuɗi in ka biya bashi kan rage abin da adda zakto shi a mallakarka amma da aka biya bashi kai na ga kuɗi matsayaci na ta biya kayan mutane ko kuma in ka cire bashin da aka biya ka daga dukiyar to za ta rage daga nisabi ba ta kaiwa nisabi to nan fala zakata Allah babu zaka a kai ne muna tare illa lil istisna'i illa an ya kuna indahu sai fa in ya kasance gunai min malayu zakka akwai abin da ba a hiddan mazakka min udurin min urudin na kayayyaki muƙutanatin waɗanda an ka tanada domin ajiya ba domin saisuwa ba kayan da ka tanada domin ajiya amfanin kanka ka aje abinka don ajiya saboda wata rana kila ɗiya gare ka ka aje in lokacin auren ta ya ka saisuwa ka te kai mata aure kaga ba dai na sai ba ka aji don kayan sayarwa ba aure ƙiƙin koko ya zan yana da bayi au hayawanin ko dabbobi muƙutanatin waɗanda an ka ajiye waɗanda ba su da zakka misali kamar kana da kaji ko agwagwa ko talotalo ko ɗawusu ko dabbobin dai da ba su da zakka kana da irinsu au a ƙarin koko kana da filaye a rabin ko gidaje mimma fihi wafa'ul lidainihi daga abinda akwai biya ga bashinka yana isa ka biya bashi in ka sai shezu yana isa ka biya bashi to falli zakki ma biye da yi min almal to sai hiddan ma abinda an ga hannu ne na dukiya zakka in ya so sai ya ɗauki waɗanda kayayyaki ya sai su ya ta ya biya bashi muna tare kun fahimci abinda aka nufi wanda yake da dukiya wadda ta kai nisabi amma kuma ana biya ta ya bashi gwargwadon dukiyar babu zakka gare shi ta ya biya bashi ko ko in ya cire bashi da cikin dukiyar nan to abin da zai rigewa bai kai nisabi to shi duk dai nan kaga babu zakka gare shi shi a hukuncin farko yace sai fa in ya zan yana da dukiyar da ta kai nisabi ana biya ta ya bashi amma kuma yana da wasu kayayyaki na ajiya waɗanda ya tanda domin ajiya waɗanda su ba su da zakka kamar yana da mota misali ana biya ta miliyan uku yana da mota ta kai miliyan uku mota ta ta shiga ta kai miliyan uku yana da kuɗi miliyan uku aje to kaga nan mai risala ya ce to nan zakka ba ta haɗu gare shi ba me bisa ga rai ya ta ya sai da motar nan ya biya bashi waɗanda kuɗi miliyan uku ya hidda muhu zakka amma bai yi ma'ana ya ƙi hidda gashi da abin biya ba yana da abin biya ko ko yana da bawa wanda in ya sai da bawan nan yana biya mai bashi to ya ta ya sai da bawan nan tunda aji bawan nan gare shi ba wajibi ba ne amma da hidda zakka da biyan bashi duk wajibai ne to ya sai ya sai da bawan ya biya bashi in ya so ga dukiya sai ya hidda mata zakka ko yana da hilaye ko gidaje waɗanda ya tanada domin ajiya ba don kasuwanci ba ya ta ya sai da fulotin na biya bashi wanga dukiya ta ga hannun na yadda mata zakka ina fatar kun fahimta babu wani iskali ciki to fa in lam yafi uruduhu to in kayayyakin da an gare shi ba su biyan bidainihi ba su biyan bashi ne ba an ce in yana da kaya sai ya sai da kayan ya biya bashi ba in ya so ya hidda mu kuɗin da an gare shi zakka to in kayayyakin ba su biya ana biya ta miliyan uku motar tashi iyakarta miliyan ɗaya da rabi kaga ba ta biyan bashin ko yana da kuɗi kuma tsaba miliyan uku to hasaba sai ya lisafa baƙi ya ta daini ya sai da motar miliyan ɗaya da rabi yanzu nawa na rage ga bashi ne miliyan ɗaya da rabi to sai ya lisafa abin da ya rage na bashi ne fi ma biyadihi ga abin da an ga hannu ne dukiyar da an nan ga hannu kuma sai ya ɗebo ta sai ya cika ya ya biya bashi in abin da ya rage ya kai na sabi hidda zakka in bai kai da sabi shi kenan zakka ta faɗi gare shi ina fatar kun fahimta amma bai yi ma'ana ga kada abin kuɗi kuma a ce ana biyar ka bashi ba ka taya ka sai su aka biya bashi fa in baqiya ba'da zalika in bayan ya ya sai da kayan da an ga hannu ne ya debo ga dukiyar da da anna aje ya ya biya bashin fa in baqiya in ya rage ba'da zalika bayan haka ma fihi zakatu abin da zakka take ciki ne zakka sai ya hiddan mai zakka in abin da ya rage kun bai kai nasabi bi shikenan zakka ta faɗi kaga dai ya huta da bashi yanzu ba a biya ta bashi go to wala yusqitu dainu bashi bai kada zakatal habbi zakar ƙwayoyi wala tamarin ko ta dabino me ma'ana zakar ƙwayoyi da ta dabino zakar kayan noma bashi bai kada zakar kayan don ana biyar ka bashi dot to abin da ka noma shi sai ka haɗa zakka ta kenan mi bashi ke kasuwa zakar kuɗi wala ma shi yatan hakan ga bashi bai kada zakar dabbobi ana biyar ka bashi to dabbobi sai ka haɗa muhu zakka kenan zakar kuɗi bashi ke in ana biyar ka bashi kana da kuɗi to wannan sai ka taika biya bashi wala zakata alaihi babu zakka gare shi fi dainin ga bashi yana biyar wani bashi shi ko bashin ga ya kai nisabi kamar kana biya wani miliyan biyar ba miliyan biyu an nisabi ba to karanta mu wani miliyan biyar kuɗin sun shekaru ko kuma sun yi shekaru ga hannu na bai biya ka ba to babu zakka gare ka gabashin da kaka biya hatta ya kabi da husai ya karɓe shi wa in ƙama ko da ko bashin ya zauna a awaman shekaru zai yawa fa inna ma yuzaki kawai zai hiddan mai zakka ne li'amin wahidin ga shekara guda ba da kabdi bayan karɓa tai in kana biyan bashi to lokacin hidda zakkar ka ba za ka hiddan ma bashin da haka biya wani zakka ba a sai ka karɓo in ka karɓo kuma ko da ya shekara biyu ko uku ko shekara nawa dai to ran da ka karɓo ran nan zaka hidda mai zakka in ya kai nisabi kuma ta shekara guda ko da ya shekaru ba a cewa zaka hidda zakkar shekarun da yayi zakkar shekara guda zaka yi sa wa kadhalika al-ardu hakan ga kayayyaki waɗanda an na saisuwa hatta ya bi ahu ba zai hidda mu zakka ba sai ya sayar da kayan wa in kan to sai ya sayar da kayan ururu tijara da ya ce an tana da zakka ko to sai ka sayar ko da ko ta yi shekaru sannan in ka sayar su ran duka karbi kuɗi yanzu zaka hidda zakka kuma ta shekara guda kawai ba ta adadin shekarun da wa in kana dainu to amma in bashin da yaka biya ya kasance awil ardu ko ko urudar da ya samu ta kasance min mirafin ta gado ce yanzu ba shi ka biyar gado mahaifi ne ka biyar gado mahaifi ne ka biyar ba shi ka biyar bashin ba mahaifi ne ke biyan bashi ba a biya bashin ba har mahaifin ya mutu kaga yanzu sun gadi bashin su ƴaƴa nai a ce kai ɗaya an magadi kai ke cin gadon uban kaga yanzu ka gadi bashin ko madalla to in ya zan in ya zan gado ne bashin ko ururar gado ne kai ba wai taka bace to fallasta qabilil hawla sai ya fallasta qabil hawlan ya fuskanci shekara bima ya da minhu da abin da ya karɓa daga gare shi mahaifinka ko wani wanda kake gado ke biyan bashi ya mutu kai kan gadi bashin to ran da duk ka karɓi bashin ran duk an ka biya ka to ba ran nan zaka hiddan mai zakka ba ko da ko ya shekaro can ga hannu ko ya shekaru tunda dukiyar gado ce dukiyar gado kaga bata zanta ka ba sai ran da ka karɓe ta to ran duk ka karɓe ta to da bakin ran zaka fara kidan yawa yau asibi 27 ga watan Ogas ya biya bashin da da, da mahaihinka ka biya tai kai ko kai kan gadi bashin ya to ya kama kuɗin to da bakin yau in sun kai nisabi ba za ka yadda muhu zakka ba sai 27 ga watan Ogas na baɗi na fatar kun fahimta ko ko kayan kasuwanci ne shi mahaifinka ke kasuwancin to amma abin ya yi kwanta ya yi shekaru ba a sai su ba sai mahaifinka ya mutu sai kan gada kayan kasuwancin garai to to ba a cewa ka gada sai ka sai suwa ba a cewa ka hidda zakka da bakin ran da ka gada abin to sai shekara ta kewayo sannan ya shekara gari ka in gado ne domin gado ba mallakar ka bane sai ran da ya shigo hannunka ina fatar kun fahimta to saɓanin bashin da kai kan basuwa kaga mallakakka ne ko a biya ko ka a biya ka dai mallakakka ne to wa alal asage da zakatu zakka ta tabbata ga yara ƙanana waɗanda ba su balaga ba za su fi amwalihim ga dukiyoyinsu fil aini ga kuɗi tsaba wal harfi da kayan noma wal mashiya da dabbobi wannan shi ma muktalafin ne fi mafi yawan malamai ra'ayinsu kenan amma dai zahiriya da 'yan kalilan sun ta akan a'a babu wani abu da an wajibi akan yaro daidai da sallar da an ka ce a umarce su ai alal istihbabi ne ba alal wujubi ba domin su koya kahin liyati alaihim bulugu ko domin balaga tana nan ko da taka zo musu sun saba amma ba akan wajibci ba abinda an wajibi akan yaro rufi alƙalama an salafatin alal eh alal sagir hatta ya hata lima in dauke alƙalami ko da yake shi na rubutu zunubi ne ba za a rubuta ma yaro zunubi ba kaga tunda ba a rubuta mai zunubi ashe kenan ba abin da a wajibi gare shi domin in zakka wajibi ta gare in bai hissuwa ba kaga za a rubuta mai zunubi ina fatar kun fahimta to ka gani to wannan dai muktalafin ne bainal ulama masu malamai sun ce duke yaro tana zakka wasu sun ce a bata da zakka da yaro da mahaukaci duka duk abin da wajibi akan sai yaro ya balaga shi ko mahaukaci sai ya farfado shine cewa alal asagi da zakka zakka ta tabbata akan yara ƙanana fi amwalin ga dukiyoyin su fil aina ga kuɗi wal harth da kayan noma almashiya da dabbobi duka in yaro na da sai a hiddan mai zakka in sun kai nisabi in shekaru wa zakatul fitr da zakkakono zakkakono wa an ka ce hissa uba ne ai akan uba ne ba akai ne ba wala zakata ala abdin babu zakka ga bawa domin da kai da kaya duk mallakar waya ne bawa duk abin da ya mallaka ba dukiyarsa ba ce ta mai gidansa ce don haka shi bai mallaki komi ba dama sharaɗin zakka sai dukiyar da kan mallaka mallakakka to bawa bai mallaki komi ba to shi ne ce wala zakata babu zakka ala abdin akan bawa wala alaman fihi baqiyatu riqin hakan ga babu zakka akan wanda gare shi akwai sauran bauta kamar an yanta sashe ne sashe yake bawa duk da ba su da zakka sai ya samu yanci fi zalika ga wannan kullihi dukka ne gami zalika isharatun ila maza ila ma fihi zakatu fil aini wal harth wal mashiya bawa bai da zakar kuɗi bai da zakar kayan noma bai da zakar dabbobi don duk ba mallakarsa ba ne mallakar mai gidansa ce fai za utuka amma in an ka yan tashi faliya ata nif haulan ya sabunci shekara min yau mai izin daga yinin nan bi ma yamliku da abin da ya mallaka min mali da dukiya ta to in ya samu yanci an ka yan tashi da bakin ranan nan sai ya fara ƙida in ba ɗora haka ta dukiyar da mai gida na yan tashi kuma ya bashi da ita don yana dama ya kwaci duk abin da agare ce to ta yana yanta ka amma ya yanta shi kuma yana dukiya kuma mai gidan ya bar shi da ita to da bakin sanda an ka yanta shi da dukiya ta kaga dukiya ta ta zama mallaka ta to da yau zai fara kidan shekara sai badewar haka sannan ya hidda abin da aga hannu ne abin da aga hannu ne zakka wala zakata ala ahadin babu zakka akan kowa fi abdi gabawa ne kana da bawa miliyan ba su da zakka amma dukiya ne ko ba dukiya bane dukiya ne tun kana kai kasuwa ka sai su aka yi lalurarka bayi ba su da zakka wala khadimi ko khadiminsa mai yi ma hidima wa farsu yi da dokinsa duk duniya akwai akwai da ta yi kuɗin doki to to amma an kace a hidima akwai a zakka amma doki bai da zakka amma abu hanifa ya ce a dawaki na da zakka kuma hadisi ne sahihi yana nan cikin bukhari da muslim manzon Allah ya ce babu zakka ga mutum ga bayansa da dawakinsa amma abu hanifa da shi manzon Allah ilimi ya ce a dole sai ya haddasa ko ko ya hishi fahimta ya ce a sai an hadda mu zakka to wanda an ka aiko dai da shari'a ya zo ya bayani ya ce babu kai ka ce akwai yanzu ba ka zama mai gidan kanka ba kenan ka zama mai gidan kanka shi a hadarin da malamai ba su gano ba wargi duk wargi ne banda dagara uwar miji ya tabarya sabawa duk tana da sauki bisa ga saba manzo manzo Allah ce i ka sani kai ko kace a'a da gangan dama dama inda baka san ma i din ba mafi yawan duk maganganu ai an sassa raddi ne ake yi annabi ya ce wanda ya ci ko ya sha babu ranko ba sai wani ya ce sai yaranka ai raddi ne yake yi ya san da magana shi yasa ya ce sai yaranka ta Allah ya shirye shi mai shirye shi su gafarta musu yace wala zakata ala ahadin babu zakka akan kowa fi abdi ga bawansa wa khadimi da hadaminsa wa farsihi da dokinsa wa darihi da gidansa gidanka in ya kai miliyan in ya kai biliyan biliyan goma in dai gidanka ne na zama ba na kasuwanci ba to ba wanda ko Abu Hanifa bai ce ahidda mai zakka ba amma dukiya ne ko in ta kagaro ma baka sai sai ka sai karami to inda ya mutum ka sai da gida ne lokaci ya koma gwiwa ya sai dan hili haka ya gina wani saura a sai abinci a shi kenan gida kuɗin dukiya na tunda aka sai sai a yi lalura a amshi kuɗi a yi lalura to amma ba duniya wanda ya taɓa fatawa gidanka wanda ba na kasuwanci ba ka yadda mai zakka a shi ba kowace dukiya da zakka ba to wala wala ma yuttakhadhu hakan ga babu zakka ga abinda an kare qalil qinya domin ajiya abin da ka riƙa domin ajiya ba domin kasuwanci ba minar riba'i na na gidaje gidajen da ka sayi ka aje abinka ba wai sayi ka kai kana sayarwa ba hakan ba su da zakka wal urudi da kayayyaki sauran kayayyakin da ka sayi ka aje abinka domin ajiya ba domin kasuwanci ba duk waɗannan ba su da zakka wala fi ma yuttakhadhu hakan ga babu zakka cikin abin da an karƙa lillibasi domin sanyawa minal huli na kayan ƙawan mata, kayan zinariya, waɗanda mata ke sa su yi ƙawa kamar sarƙa, kamar ‘yan kunne, kamar ‘yan warwaro mundaye, kamar zobe, na zinariya ko na azurfa, ko da sun kai nisabi in dai mace ta sai abinta ne domin kwalliya ga mazhab malikiya ba su da zakka amma ko cikin bulugul marami ɗai hadisi nawa ya kawo da annabi ya yi fatawar macin da duk tattana da kayan zinari zobe ko munduwa ko duk dai wani abu wanda an na zinari ba ta hidda zakata ba Allah sai ya sa ta wuta aka yanayi hadisi nawa ko cikin bulugul marami ɗai banda waɗanda albani ya ka cikin adabu zafaf ya kawo su da yawa adabu zafaf tambacin cewa kayan kawa na mata suna da zakka amma ka ga mazhaban malikiya kuma ijma'i ne na malikiya ba su da zakka kaga an kai gaba su yi yamma abinda an da su kore wanda an ka tabbatar su ce babu to Allah shi yahe mu ne yahe musu kayan kawa na mata duk abinda mace ta da kadar zinariya na kwalliya inda ya kai nisabi ya shekaro to ta hiddan mai zakka in ba haka ba ko hiya hasbuki minan nar haka annabi ya ce mu wata mace ya ishe ki ga wuta wata ta zo da mundaye ko zobe babba na zinariya ya ce kina haddasa kawo wannan ta ce ya ce ya isa miki ga wuta ina yake to ina yake wa man warisa ardan duk wanda ya gadi wasu kaya mufradi na urud aw wuhiba lahu ko an ka ba da kyautar kaya gare shi aw rafa'a min ardihi ko ko ya ɗauka daga gonansa kaga bambancin ardu mai ainun da mai alhamza ko mai alhamza shi a ƙasa al'ardu ƙasa ko fili ko gona ardu kuma kaya asset duk wanda ya gadi wani kaya ko an ka ba sai kyauta gare shi awar min ardihi zar'an ko ko ya ɗaukaki shuka ga gona ta yi fa zakkahu ya hiddan mai zakka to fala zakata alai ba zakka akai ne fi shay'in min zalika cikin kome na wannan hatta yuba'a sai an sayar wa yastaqbila bihi hawlan sai ya fuskanci shekara da shi min yawmi ya qabila thamanu daga yanin da ya karbi kuɗin sa wanda an ka ba kyautar wasu kaya wanda ya gadi wasu kaya ko an ka ba su kyauta gare shi bai hidda muhu zakka sai dai in ya sai suwa to da bakin sadda ya sai suwa in kuɗin sun kai nisabi sai ya fuskanci shekara in shekara ta kewa sai ya hidda mu kuɗin zakka ina fatar kun fahimta ko kuma ya yi shuka ga gona bayan ya ɗebe amfanin gonat ya hiddan ma amfanin gonar zakka da ya hiddan ma amfanin gonar zakka saura sai ya sai suwa to ba a cewa sai ya hidda zakka ga kuɗin nan a'a to da bakin ran da ya sai suwa sai ya fuskanci shekara da kuɗin ina fatar kun fahimta to wa fi ma ya kharju min al-ma'adin to ne kamata mu tsaya sai a fara magana game da ma'adinai abinda ake ginowa cikin ramin kuza sai mu tsaya nan ko to Allah ya sa muna albarka ga abin da muka Allah ya sa dai ana fahimta abin da aka ce to to ma dallata daddaka dalilin iya karatu wanga sati gaba ɗai da jiya da yau da gobe muna da bakin mallamai waɗanda za su yi wa'azi da jiya da yau da goben to kaga sai a ba ku dama ku tai ku sauraro alaikum assalam akwai da waɗanda an ka gayyata da balalau da kabiru gombe da giro da aminu daurawa da sheik alkasim hotoro da abdalla gadon kaya da wani malami da gwandu malamai bakwai da su za su wa'azi cikin waɗannan da jiya da yau da gobe ban sai ina za su yi ba duk da game da harkokin abu hurai rana wanda ya samu dama sai a ta a sauraro ta ni kace to to to eh ta san batsayin bashi da bakin sadda an ka sakan mai ita sannan zahid da ita zakatta ta shekara guda in yayi shekara nawa kamar wanda ke biyar bashi ne an ka ce bai hidda zakka sai ran da ya karba ko sai hidda ta shekara guda to kaga yanzu ta zan bashi to alaikum assalam eh kaya da kuɗi ba su zama a hannu eh a yau dai wadda suke yau wadda suke yau zai yin kima tun da in ya tashi sai shi su yau wadda ya sau su zai sai su ko wadda suke yau to ashe kima wadda suke yau aiwa kuma alaikumus salam ko ya ɗaukaki shuka ga gonarsa ma'ana ya yi shuka ga gonarsa ya hidda fazakahu ya hidda mata zakka bayan ka ɗebe amfanin gonar ka hidda ma kayan gonar zakka bayan ka hidda ma kayan gonar zakka sai ka sai da kayan gonar to ba a cewa sai ka hidda zakka ga kuɗin a da yau da ka sai su aka karɓi kuɗin yau za sai ka fuskanci shekara sai baɗi za ka hidda ma kuɗin nan zakka to amma da baka hidda zakar su ba da kai ya noman baka hidda zakar noman ba sai ka sai su a to sai ka hidda zakka daga kuɗin amma da kai ya noma ka hidda zakar noman bayan ka hidda zakar sannan sai ka sai da unhanin gonar to ba a cewa kuma sai ka hidda zakka ga kuɗin a'a to sai ka fara kidan shekara da yau da ka amshi kuɗin sun kai nisabi اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك